waɗanda littafin alƙur'ani kusa ya turu da ilimin cikin ayoyinsa ƙur'anin kuma mutum shi ƙur'ani ne a hadiyar askin larabci وقد جعل عليه من القرآن على دين تزال من مرور من خلقها وتزال تجمل المسيح تلوك تجمل خلق إسرائيل حكم يا رسول الله أجري بالقرآن ولا القرآن لحبسنا شيء حبسنا على شيء كما تقول بيان أجيها duka annabawan da ra'ayu aka aiko su ne karshe su wa arsalna min rasulin ila muhammadin duka manzon da ra'ayu zama a yi shi da ake mutane ba ba tare da sai an yi a yi misali da ba sai da ba mun yi ce Qur'ani wannan alqur'ani mun dauke shi ne a rafiya da ake da larabci wa sunan amma da mun yi alamu da mutane masu sani masu makaranta shi ayoyin alqur'ani idan aka rubuta shi yana umarni da mummuni فتذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا رسول الله كي وأذي تدعو أذينا وأنا غشي إيماني إذا كنت بين إيماني وأن فتر رفع على القرآن سوى أن تكون لأجل الصلاة سيدي كمان فبدل على الأبنين أما إذا كان الإيمان وكذا إذا فتر رفع القرآن سيدي كمان فبدل من ما يأتي لمتعين wannan sura da muke ciki manya-manyan labaran maka sun haɗa da su wanda suka ce ya kamata su aika mutum guda ya ji da sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da annabi akan cewa ana so a yi da shi ana so fahimta da na su ilimin a yi sulhu da shi maganar annabta ya bar magana duk abin da yake so za a yi masa shi da ta sa wa wani na tabbatu yawan rikice su mafi wani na ɗan balama sallallahu alaihi wasallam ya ce ni manzo ne daga mutane makka manyan manyan mutane makka suna gudu zuwa gare ka cewa kana zagi hannulinmu kana zagi iyayenmu kana wautar da mu kana aiwatar da mu yanzu ma mu ga mu abu da kuma yayi wa dariya yanzu da ya yi gida saboda kana ba zai ga hadini mu ko ka ba shi ne sai muka kaza na ku shawara muka ce su zo da sami ka sai mun mun shi da ke so za mu shi na wala da kai ka dai mun zai ga alloli in mun kun da ke so za mu ta ka kungiya ka zama daga cikin manyan masu kuɗi ko ma ka yi mu kuɗi ko da ka taɓa mu ka dai mun zai ga alloli in mata ka ke so za ku tara maka kyawawan mata a kan dai mu yi su da kai ka da nan bayan allolin aka tsoro yanzu ya ga maza Allah wannan magana da yanzu ya zama fadi magana da saurare shi yana fadi magana da saurare shi sai ya gama sai mu mala ya ce ka ji ka gama sai ya ce na gama sai aka yi fara karatu masa wannan sura إني تدرسون الرحمن الرحيم كتاب مسلم القرآن الذي أنزل على المؤمن بشير الذين مع أشركوا لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكدة ما تدعونا إليه وفي آذاننا وأصبر مؤمنا وأذن الرجال آمين العالمون سكتين كما يجري كما تعلم وأن الصورة كما تعلم الصحار يا كيف يهاربوا فلأنتم أولئك تدرسون الأعمال والقلوب ليكونوا sai cikin shi ba na wa shi kana fere cikin shi na karama an ka tashi shi tashi sai dai ya ya ya Muhammad ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wai su suka yi shi suna da suka da shi amma da ya taso bai kuma mallin shi ba sai ya bayar da hannun sa sai ya yi gida ya dawo gida kwana shi kwana biyu sai wani mutum gida ita mun aiki babban mutum a wajen wani kwanani ku wanda ya so shi a gida sai zai zo ka shi a gida ita kutubatu ba mu aiki ba ne a wajen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mun ce gaskiya na zauna shi na ji maganar sa na ji sabuwar shi ba wani da yake sanin lokaci maganar sa kai da mai kai na ji san waka na san shi kai na waka ba wani da yake sanin waka maganar sa ma waka sani maganar da nake so ga ya ku maganar shi gaskiya ne kun sani kowa ne shi da wani mutum ya dawo sai ga abu jahili sai abu jahili ya ce kowa ba shi sai su fada wani shi kuma mutum wannan babban wani abu ne sai su zo su fada shi ya za ka yi mana haka mun bai yi ka kuma sai ka baka yi imani da shi sai ce ba ya imani da shi kai ba ka baka kare da imani ne sai ce a tun ne ya tashi maka bai kuma kariya ba bai yi kariya ba mu bai yi muna kariya ba ba sai an shi ba sai da wahala saboda kuma mun yi shi to wannan ai waka ne ne cewa dukkan kuma wanda ke yi da waka ba waka ba ne. To wannan ai kokanci ne da ya ba wanda ya kai da kan kokanci duk wannan ba kokanci ne. Wannan magana na Allah sai ya abu ta hana ya ce maka ka dawo cikin mu kada ka yi imani da shi. Duk abin da kake so ka aikata na ɗauke maka su yi ranar tashin kiyama. Duk abin da ya yi ne amma mu bai tafi kai mana da shi ba. sai wani jirgin gida ya ce masa shi na fulani abin da za a yi ka rinka ba mu rakumi goma goma su wata mu mun ɗauke maka da ya yi ka amma kada ka yi mana shi sai ce ya yarda duk wata sai ba su rakumi duk wata sai ba su rakumi a kan su sun ɗauke da shi ranar sai ya gajiya sai kai na je ne da madara ba kuma ni ba ba zan yi madara ba kuma ba dai Muhammadu ba ne ni ma na da shi dai ka ga shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda rashin kalli shi bai ci ba sa alli in ba ka shi ya ka fito to ba manzo Allah ya karanta masa hujjoji yana ya ce wannan Qur'ani bashiran wa nadiran mai gargadi ne da rubuta ومن الشارع أعلنا للوضع يعلمون أما بأصحابه وإليك الفائدة إن أقوي فائدة وفي كل شيء حياة تدور على أمره أجمعون أقوي أقوي
بشيرا ونذيرا فأرد أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونذيرا قال أخبره وما يسمعون ولا قال بشيرا كما بك الآن من شرع الجنة إنك الحمد كي يسلم كي يأذن كي يزكى كي يحجي تكذب كلا عليك كذب كلا ذهب بشرا من أين أكيد أتنا تولى تكتم الأرض لكن ذلك كنت كما في الإشارة كما آية ذلك كنا بيان لك الذين امروا ربنا الله سبحانه وتعالى تنزل عليهم الملائكه على هذا وكان واشكروا لجنه التي كنتم تعلمون انك روحك هما دعوك بشارة شيء دعا الآن يبقى بشيرا وببشارة ذاك يا مكتوى كلمة وجاهلي كلمة نعمة كلمة وضرة كل ما يتكبري هو نزوره كلا ليلا أنا تبوكا كلا تاشي amma kai kada ka cikin kafar da kana jin daɗi domin duk wanda kake yi duniya duk irin daɗi ne ya a duniya bai yi daɗi ba duk irin wahala da ya sha a duniya bai sha wahala ba a yana ma jin labarin wahala amma ba ka taɓa ganin ba in ma daɗi ne yana jin labarin daɗi amma ba ka taɓa ganin shi ba da zarar ka mutu a duniya da ka je kabarinka to lokacin ne za ka gane cewa ashe duniya kamar cikin mahaifiya ashe kuni kake kadan karamin cikin kunci saboda farsahu yana da hali ba irin duniya ba ne to in ka je da sa'a daga nan zaka fara ganin abubuwan da ake maka bushara abubuwan da ake gaya maka gaba daya ga su sun bayyana fili in kuma baka je da sa'a ba wannan zirar abubuwan da ake maka gargadi to ga su kada ka yi kaza ba za ka cimma kaza gashi kagani kada ka aikata kaza ka kama ko kaza gashi ka kagani annabi na cewa wa ala ma sha fa sai ka fara duk wanda ya aikata abu da yake so a rayuwar shi na duniya to zai kuma da abin da yake ka ce a kai ba ni duk wani muke so shi ne to sai ku kai karo da abin da ba su so a duniya kenan balle a lahira in ka ce a duniya duk abin da kake so shi za ka yi ran da ka je kabarin ka za ka gamu da abubuwan da ba ka so kuma ba yadda za ka yi a ba yadda za ka yi to so na ka kuma ne zama bashirin wannan irin da kwaro ya samu ga masu kalmantan saurarin gargadi amma ba a rasa aksarahum wa wala yasmahun sai aka samu mutane da yawa suka bijire ba alqur'ani ba su ci alqur'ani ba ba su yi imani da alqur'ani
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعلينا
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعملنا عاملون وقالوا ربنا في أكنة مما تدعونا إليه وي da aka karanta musu alƙur'ani aka yi musu gargaɗi da suka ce ai sukun karkata yana cikin kunci yana cikin rami yana cikin rufi duk abin da kake gaya mana ruwa kunci la la la ba ku da gargaɗi ko fi hada da wasu a cikin gudunwa mu akwai kankara kamar a ce akwai duwatsu a cikin gudunwa don haka ba mu ci abin da kake gani saboda ka alƙur'ani ba za mu yarda da shi ba fi ka farfarka ba za mu yi imani da shi ba ومن بيننا وبين الحجاب فكان متدعي akwai shafaki domin addinin ka daban addinin mu daban wanda kake yi daban wanda mu muke yi daban kuma shi yana kira su ne akan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce kalma tsaya wanda dukkan annabawa suka yi kira a kuma ita ce kalma tsaya wanda ita ce da ita kira kafira amma in ba da kitattun lahira ba duk abin da za ka gani shi lahira kada ka cin asara ba amma kaji da yake waje Allah ala kulli min haqqin nan da yake ko fi aran wa mu rufe kurman mu rufe su kuta sai suka ce a wannan bayani da kake muna zuciyarmu rufe ki kurman mu wade ki babu shi kuma tsakanin mu kai kana da addini ولا نرى الدين كما تشهد لكم دينكم ولي الدين لنا امرنا ولكم اعمالكم اما دي الله ربنا ورسوله ubangiji nan shine ubangiji na shine ubangiji kuma shine ubangiji ku baki daya fa man sha fali mu'min wa man sha fali kafir anan kan duk wanda ya ga dama ya imani wanda kuma ya ga dama ya kafirce amma fa Allah nan guda ne kuma addini nan guda ne babu wani addini da za ka sai da shi lahira ko kai waye a yau ka tsira sai addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin karshe ko shine aka saba da tsarin karshe ya ishe mutanen duniya su yi bi alqur'ani cewa duk duniya ba wanda zai iya kawo ya shi sauran da ta fata aka sauke an canza su yahudawa sun canza littattafansu nasara sun canza littattafansu za ka samu littattafan akwai tsoho akwai sabo amma alƙur'ani tun ranar da aka sauke shi yana nan kamar da yake inna la nunzila dhikr wa inna la nunzila ubangiji ya ce mun muka sauke alƙur'ani kuma mun muka kare abin mu muka tsare shi inna ladina kafaru fi dhikr duk wanda ya kafirce ma alƙur'ani to ya kafirce ma Allah duk wanda ya kafirce ma alƙur'ani ya kafirce ma Allah sallallahu alaihi wasallam تستكرر بيننا وبينك الحجاب فعمل إننا عاملون كشك إناك ممونا بابو لك بابو كنا شينا جوا دكوا دمشي أي كوشي أتتوني وما أرسلناك إلا كافة للناس يا رسول الله mun aike ka ne a duk duniya ba kuma mun aike ka ne don ka tsara mu daga halaka kuma sanaka illa rabbil alamin mun aike ka daga samun dukkan duniya daga halaka kuma shi ya samu duniya in ba da mafara da kowa ya kaci duniya da kowa na ci duniya daga tsarin annabawa an samu fatara tsakanin shi da annabi isa akwai shekara ɗari biyar da hamsin wanda yake an tafi ne a cikin addinin isa wanda suka yi imani a lokacin wanda kuma ba su rike shi ba sun tafi ne a cikin jahilci amma sun tafi a cikin fatara na rashin manzanni bayan shekara ɗari biyar da hamsin shi ne Allah ya kuma Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi littafin da yake da sauran annabawan an sauke ma annabawa da littafai amma na littafin ɗari da guda uku aka sauke a duniya ba dukkan annabawa littafin da ba ba guda ɗari da uku annabi adamu da shi su a sauke musu littafi a bashi to irin haka a sauke ma wannan a sauke ma wannan aka zo aka sauke musu guda ɗari sai sauran guda uku to hudu ne aka ba annabi musa a daura aka ba annabi isa injila aka ba annabi dawuda zabura aka ba sallama alqur'ani sai zamanto littattafan nan guda ɗari na farko sai aka dunkule wuri guda shi Allah da wayannan guda uku sai aka dunkule wuri guda duka sai aka zuba cikin alqur'ani shi yasa shi alqur'ani sai ya yi da kowane zamani yanzu an sauke alqur'ani hijira ba kawai ba saukan shi ba ya kai shekara dubu da ɗari hudu da arba'in ila gari da ɗaya da kuko da arba'in da hudu shekara dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu da alƙur'ani ya sauka ba ma farkon saukan shi ba akwai shekara goma a baya kafin ya hijira domin yana makka aka fara sauke masa alƙur'ani bayan shekara tara sannan ya hijira ya dawo madina to ba kuma ba shekara goma ya hijira ya dawo madina shekara goma ne ya dawo madina to kaga ya samu shekara goma sha uku a madina ga shekara goma a makka shekara ashirin da uku kenan kafin hijira ma kenan da alƙur'ani ya fara amma kun ban mamaki da yake shi alƙur'ani kayan Allah ne kamar da ya faɗi tanzil min ar-rahmanir rahim tanzilul kitabi min Allah azizu alim shi sauka ne daga Allah kana daga wanda aka sauke shi har yau ba ku yin canza shi komai bai canza Qur'ani ba in ka bude shi in ma ba a guda za ka gani za a gani in an shaye sura guda za a gani in an shaye aya guda za a gani sannan baya da za ka yi ka shigar da wani abu a cikin Qur'ani a yana cikin kawunan mazaje don haka duk abin da ka shigar ba zai ɗauka ba to kaga alƙur'ani kenan amma su sai suna gaya masa ba man idan na amini ka je kai naka mu ma za mu je mu yi namu kuma nasu kan bai fita su nashi na shi ne zai fita kowa da kowa daga ran da aka aiko shi an rufe littafin kowane ma'annabi an rufe addinin kowane ma'annabi an rufe shari'ar kowane ma'annabi sai zama ma'annabi littafin shi ne ke tafiya addini shi ne ke tafiya shari'a shi ne ke tafiya da shi za a yi duniya da shi za a tashi a kiyama duk ranar da za a yi kusa kawo duk wanda ya tashi a kiyama to duk ba ya je da shari'a manzon Allah ba kowane addini yake kusa a kan shari'a ba ba da addini gaba da addini Allah ya shari'a dama ya gaya masa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة لكم إلى مدينة لا تشكرون addininku na cika muku ni'imana na yarda muku cewa musulunci shine addini na Allah kuma yadda kike da zama dinan wala yuba da minhu ko da akhirati bil akhirati duk wani abu da zaka zo da shi cikin addinai in dai ba wannan addini na musulunci bane kada su cimma sallah ɗazu ko ce jiya bayan na gama da karatu na gidan ji wani karfe goma da safe sai na hannu da bawan Allah sai ke ba da labari wanda ya ce ba mamaki ya ce a ma'aikatan wasu akwai wasu ma'aikata da aka kawo da kasan waje to suna aiki a wani da ya ce daga cikinsu shi ma'aikacin farin ne irin fara da fata zafi amma daga waje ne amma kuma nan ne cikin ya gani Musa ya ce ya ga suna sallah suke sallah shi ke wai kai me yasa kuna sallah sai ku na ga ya ce mamakin da ke bayani ya za ku zo ku ta wahala da bayani da wani dalili kuma sai ka wai ba ku ci abinci ba ba ku sha ruwa ba kuna wahala ba wanda ya sa ku to ja Allah da ya sa mu ci a ranar ya ji Allah ya ji na ne ya ji Allah ko na ba za ki kira Allah kai ba Allah ja to kai ya aka yi aka samar da kai ya ce wani abinci ne za a ci ya je hannu sai ya zama mutum a cikin cikin mace shi ke nan ya yi ta girma da kanshi ya yi ta girma da kanshi in lokaci ya yi ta kuma wata rana kuma sai ya mutu in ya mutu aka binne shi ya ce kuma sai ya zama wani abu sai ka ko ya zama mutuka ya ce ya mutu ne shi ya sake zama mutuka kuma kuma zai dinga rayuwa kuma in ya mutu kuma zai zama wani abu kuma haka zai tashi amma babu wani abu da ake kira Allah fahimta da irin nashi a addini to kaga Allah ya shafe hankali Allah ya shafe kwakwalwa an tambaye shi cewa to ya ake a ruwan sama ya ce zaki ne ke haɗuwa kawai in ya haɗu sai zai yi ruwa sai kuma da kai to abubuwan da ke tsirowa cikin kasafa ita su ne da kansu suke tsirowa ba wani ke tsirar da su suke tsirar da kansu to kaga nan an samu shafi ko basira ai da yace ba Allah gara na yace shi babu shi in yace babu shi ya masa sauki yayi ai su manyan kafiran Allah ya wadi wala in sa'alna man khalaqa samawati wal arda la yakuna da ba ka tambaye su waye sama waye ƙasa sai su ce maka Allah ne ya yi to hattun su irin su abu ya hali irin su walidin mutila su abu bin wa'ilin su ubanku su shaifanku sun san cewa akwai Allah to amma wani ya zo yana cewa wai babu Allah da bane wai in ka mutu shi ke nan ba wani abu za a yi kuma a shi na za a yi na daji lalala ai Allah nan shi ya yi mai magana shi ya halicci magana dan duk abin da ka gani gaba daya Allah ne ya shi ko miye ne shi kuma shi Allah nan shi ya aiko annabawa in ya aiko wannan annabi in ya ɗau lokaci sai ya aiko wani annabi sai ce ya shahe wancan shari'a wannan da aka zo da shi yanzu shi sa ya kamar da ya aiko annabi Musa ya ba shi attaura sai shi ya aiko annabawa annabawa sai da ya aiko annabi bakwai amma dukkan su ya ce su yi aiki da attaura littafin da annabi Musa su ba a wasu littafi ba amma suna kira ne da ta da Musa tunda duka su annabawa ne amma su ba kullu asmi bane sai da aka samu shekara dubu sai ya aiko annabi Isa da ya aiko annabi Isa sai ya ce mai annabi Isa ka bar shi dai annabi Musa bar mu ba ka nan annabi dai domin shi ma ba kuma annabi ne na cikin Qur'ani to annabi Isa sai aka ba shi injila da ita yake wa'azi da ita yake kira amma ba abin da ke cikin injilan nan shi da ke cikin alƙur'ani ba cewa Allah bai da ɗa Allah shi kaɗai ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai aiki kowa ba kuma kowa ba aike shi ba kowa ba wanda ne kuma komai ba yin sa ne abin da ke cikin injilan kenan kuma shi da ke cikin alƙur'ani annabi Isa yana wa'azi da littafinsa har yanzu aka ɗauke shi don shi ba ya mutu ba ne an ɗauke shi a cikin sama to duk wanda suka biyo bayan sa almajiransa da wannan injila suke wa'azi har lokacin da aka aiko shi gaba dukkan annabawa tsakanin suna ce akwai shekara da biyar da hamsin sannan aka aiko manzara sallama yana da shekara arba'in sai aka bashi annabta aka ba shi alƙur'ani aka ce yanzu da littafi Musa yanzu da littafi Isa sai aka rage dukkan littafan sai aka saka cikin alƙur'ani sai yasa ubangiji ya ce wa kazalika awhayna ka qur'ana arabiyya mu yi maka wahayi mun sauke maka da shi qur'ani balarabe tun da kai balarabe ne to shi ma balarabe ne sauran annabawa kamar annabi Ibrahim basara ne littafi ne sar yaranci da ke ciki amma kamar annabi Musa ba ya kude ne kamar annabi Isa ba ya kude ne da sauran annabawa da aka yi duk da su Yahudawa ne sai littafin su ya tafi a cikin harshe Yahudanci da Yahudanci ake da duk annabin da za a yi ko za a yi ko shi ne da harshe yanzu da ce za a yi wani ba annabi a nan cikin gari da namu kashe shi da ya ko shi ba mu shi yanzu yana wa a cikin harshen sarki kafin ka ba za a yi imani shi ba za a ce kai kai wani abin da ba za ku guda wani ne a cikin Najeriya wani na kike ya kafa da yasa ko kuma ba za ku imani da ya ba to kaga an samu matsala kuma an san da ya ko shi ba za a yi wani amma kuma kaga ba a yi imani da shi ba duk wanda za a yi mutum ya ko shi da harshe to shi yasa da aka yi ko manzala sallama sai aka shayi na wani kowane harshe sai aka kawo masa da shi na harshe nufin zura ummar kura wa mana aula wannan alqur'ani kai gargadi ga mutanen makka da sauran mutanen duniya baki daya wato zura yawan jami kuma kai gargadi ranar taro shine ranar kiyama la raiba fi babu kokonto فريق في الجنة وفريق في السعير رب جماعة أشكين الجنة رب جماعة أشكين الله كما أسمي الله الله سوائي الجنة الله سوائي الله يجي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن سكي إيماني سكي يكاو أيدي وإن سنة الجنة wa'inda suka kafirce suka kuturce wannan su ne da wuta amma an riga an yi shi kuma ya wani bayani kuma an ya yi yawon mafana masu fina a tare da masu ba za mu mu azaba ba sai kuma an ɗauke ga ya gaskiya kuma an aiko shi shugaban annabawa ya yi ya gaskiya sallallahu alaihi wasallam
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما
إنما يتمكن الله المتقين والمتقبلون ولمن المشركين لما مسكم بكم فيراه كل مواني فنحن اليه واستكبروا وولوا المشركين لما مسكم بكم lima mutune ka mutu wannan magana tana da nauyi kuma wannan magana magana ne wanda ya kamata a sake ilimi da hankali sai ya hawo magana matsalar sallama shi ne shugaban dukkan annabawa shi ne shugaban dukkan manzanni shi ne jagoran taron da za a yi ranar tashar kiyama shi ne jagoran da zai jagoranci kowa zuwa fatan Allah don shi aka yi duniya don shi aka yi lafiya don shi aka yi aljanna don shi aka yi hijira amma sai ga shi shakkar da yana cewa inna ma ana fashar rusul ni mutum ne ga bawanku to ya sa ya zama mutum ba mu ina ce shi mutum ne ga bawanku haka ne yake kuma a wayan mu mutum sai ka bayar da kuɗi baki ka ce ai ya ce shi mutum ne ga bawanku to shi kenan yana ba sai mutum ne ga bawanku ai ba haka bane magana mukami ne na matsayinsa cewa ni mutum ne irin ku ainihin wahayi ne an aiko ni ubangiji ne ya aiko ni amma ko da ba a aiko shi ba ai ba irin wani na daya tun da ya tashi bai taɓa karya ko da da wasa ne ta wani hadari aka kashe mazalar sallama bai taɓa zagi kowa ba mazalar sallama bai taɓa cin amana kowa ba mazalar sallama bai taɓa sa bai ma da tunanin sa ba ba da su ce shi ba ne duk wani abu na alfasha Mazalar Musulman bai taɓa aikata abu na da domi ba ga ɗan uwan shi mutum balle ko Allah. Ɗan uwan shi mutum ce bai sa ka yi wannan bai taɓa yi ba. Balle abu da zai Allah ce bai sa ka yi bai taɓa yi ba Allah yi wannan. Sanin shi da kowa yana fara da kowa yana mota. Ai mafi yawan kafirai sun yi imani da shi ne saboda kyakkyawar ɗabi'arsa ba wai saboda wa'azi ko saboda kira ba a halayensa halayen jawo zuwa ga imani sallallahu alaihi wasallam akwai yahudawa da yawa wanda sun gwada shi kuma sun ga lalle ma ku shakka da iyansa ya ji karfin kowa da kowa sai aka yi imani saboda da iya Mazan Salama yana bakin madama yana da kuma kishi kai da uku wani zai sami shi ya ce na ganin ka ya ce duka ba wani amana ba baka. Ko ya ma shi? To kana gani mushrikun ne irin ku ne ke ma haka ne? Kana ya yi kai wannan makarar a aiki ne? Masana yana zaune wani mutum bayan kuɗi ya ji labarin shi cewa ba kuma annabi ne duk abin da kai ya zama a wuri. bai wani zai ne da sami shi ya ce ya rasu ba yi kuma ba musulmi ba da lokacin da yana so ba ka wannan abun yana so ka bai shi ba shi in an yi sati daya zan zo ka karɓa kuɗi annabi ya karɓa abun ya raba malamai gari na wayewa sai bai da kuɗi ya zo da ya zo bai bayi masala a magana cewa abun da ka karɓa ya ci ba sai ya kama rigar shi kawai da ya yi sai ya ce ba da kuɗi na ba da kuɗi na kuma sun yi alƙawarin sati ɗaya ne amma gari na wayewa yana zuwa ya iske a kan sai kama da zan alabi sai ce ba da kuɗi na kawai magana da sati ɗaya da kasu ba da rikici ta hannun da na fatalin ɗin amma da labari an ce kuna sallar bashi kuma da mutane kuna sallar bashi kuma ka da kuɗi na masala da kuma ba sai dai ce maharai bashi kuɗi kuɗin shi kaza ne a bashi sai na kuma sai ya fata da shirin ya za zo gaba ka kama gida a gaba da yake sai sai ga wani da zai tafi yana kira da kudi a hannunsa bai wuce wanda ya ga kudi a hannun baro sai ga shi fa Allah ce da ya shi kudi shi abin da na yi shi sai aka kira da kudi aka ba shi bayan an ba shi kudi sai mu fara ya ce ku kara shi wani kudi domin ku hawo ya zare takobi takobi ne ya kirkita shi saboda tsoron wanda ya yi a kara shi kudi sai aka kawo wani kuɗi ana fara ana bashi kuɗi sai kalkale da dariya To kaga ko ya ce shi mutum ne kuma ku kai yana yayi hasana ba za ka sallama sai kwana uku bai ci dole ne bai da komai ba aka tambaye shi ya rasulullah liman me yasa kake haka yace addini inna rabbi yuhibbu al-muttaqin ina kwana wurin Allah Allah ke shi da ni Allah ke shi da ni tun da ya ce shi mutum ne kuma kai ma haka ne kana kwana wurin Allah ke shi da shi da ni kwana wurin ke bai kuma shi da ba bai kwana da kuma ko ina kira kullun da sabuna ga masu cewa suna koyi da suna annabi su suna koyi da annabi ne na ce kai ya yi annabi bai kwana da kuma kai ne ke koyi da suna annabi haka ce ka je ka tara dukiyar talakawa motoci suna da kwanan da kuma kuma ka tafi kai kana koyi da bazara amin annabi bai saba da kuma ba da yake koyi da wani shi ka ka ka ka ka shi kuma da kuma ta saba wa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke so ya koyi da annabi to ya fara fadawa a wurin rashin wala da kuma karaba mu dukkan al'umma to yana so sai ne ne da kuma masu ban mamaki to sai ga shi na cewa إنما أنا بشر مثلكم فسكت يا رسول الله حين ذاك أبدا بدراسك ما سيد أكيد دوانك شي ما سيد أكيد دوانك دون دنيا لا صحابا شي ما سيد أكيد دوانك wancan ma yake a kai na wancan sai abu ya gama yawo madina hanyar da wuta da zai kowa na ganin cewa an hukunci ya yi shi bukata saboda tun masu Allah ya gyara su sallallahu alaihi wasallam to ka wannan da shi ma yana da duk kowa wani duk da bukatun alaki da yake da yana cewa adabani rabbi fa asalan ta'dini wa allamani makarim al-akhlaq ubangiji ya sadaddar da ni ya kyauta sadaddar da ni ubangiji ya sanar da ni manyan manyan dabi'u alqur'ani ya ga mana wai laka ta'ala wa bil asfidin kana da manyan manyan dabi'u irin da shi da kowa bai yi gaskiya da gaji masala da kowa bai yi sallallahu alaihi wasallam ana samun wasi amma yana da wahala kuma daga cikin masu da kake yi min ga sai dai kai wani magana kadan shi da kake zuwa masallaci bai wuce sai ya gida masa kaya da hanya ko ya kwasa shi a wani zuwa kan hanya in ya zo ya gani sai ya yi abu bai wuce ya masallaci da wannan bai wuce da sai fara da shi lafiya Allah sallama ya zama ya wuce ne ne ga kaya ba. Ba wa Allah ne ke sa kaya kan hanya ba. Ba kaya ba jiya. Aka ce ai da lafiya. sai ce ba ba ba ba ka ne shi sai ce na mu ke shi da ya ce ba ka da lafiya ita ni ne wanda ke gita maka kaya a kan hanya ita ai ya sani ai ya zo ne ke shi kuma ina ta kwakwala sai ce ya ba ba ba ba ba ka sunan فذلك الذي إما الذي ما في الشرك ولا ما فيها فذلك الشيء إنما أنشأ رسلكم أي مكير فقوم شيء يعني أن تفقد كل تفقد ما لم يجري annabi ne yake cika mabuwa in alƙur'ani maganar da Allah zai gaya mishi shi za ka gaya mishi ai Hausawa na ce wai maganar da ake gaya mishi zan ko sai ba a gaya mishi ko shi ne can wani da kan da za ka kada da ko sai Allah bai yi kuma je ka gaya mishi ko sai shi ba magana tsakanin Allah da annabi ba a shiga Allah shi kadai yake gaya manzo Allah maganganu da ya dama saboda bawan shi kuma shi halitta amma kai ko kai waye kai kira ka kashe shi Allah ko kai waye kai bawa ne ma magana ba Allah don ba abun da kai don kai saboda maganar da aka gaya shi ba shi za ka gaya shi ba wai mawlaku shura boshi wa jama'a kul yana fara misali wai yana cewa mutum ne sunan shi Alhaji Kubara sunan shi Alhaji Kubara sai aka ce je ka kira alhaji baba sai ko ka alhaji ba ka zo alhaji ba ka zo ka ta alhaji ba ka zo ai kira ne ko kira ne amma da shi alhaji ba ka zo ni ne ba kaga da rabi kima ya fa magana ne amma ba ka iya shi aji ya kuwa aji ya kuwa ki zo ni ne kwani a Allah ce hajiya kuwa ki zo amma na ga hajiya kuwa ki zo o ni ne kuke zaki ka ga magana ne wanda kai bai saka ba ba bai kuma da kai to akwai maganganun da Allah shi kadai ke iya gaya wa annabi shi Allah shi ne ya ce wa annabi ka gaya musu inna ma ana bashar rusulun ai ya ce kun ka gaya musu inama na mashi rusulun yuhi ilayya annama ila ko ila wani ni mutum ne irin ku a halitta amma mu wuri mu ba mutum irin kowa ba mu a wuri mu musamman yan dalika da za Allah ya fi kowa babu mala'ikan da ya kai a wurin yan dalika babu annabin da ya kai a halitta babu halitta da ta kai manzo Allah a wurin mu daga Allah sai manzon Allah to kaga inda kuma tabbata da sauran yan kungiyoyi da ke ganin annabi da yake da kowa annabi mutum ne kamar su kuma suna kasa ne da su ma yan kowa ba sallallahu alaihi wasallam da yuni iliya annama ilahu illahu wahid ubangiji ya aiko mini ya yi wasi ya yi wahayi cewa in gaya mu ubangiji ku ubangiji da ne shi ne ubangiji shi ne rabbuna shi ne Ubangijina wa rabbukun shi ne Ubangijinku, kuma na amana wa rabbukun a amana ta wani tabbai na wa bayyana. Allah wa jima kuma na wani da zai Ubangiji nan shi ya yi ni shi ya yi kowa da kowa. Fasa ta yi wuri da yi, ku daidaitu zuwa da gwamnatinsa, wani da kake ruru, sanar da roƙi Allah da dama, idan mun samu. Ya ce da rai da roƙi Allah da dama. Shi ya zama Allah, shi ne gari Allah. wanda ke kusa da wuta ya fi wani mafi nuna. Kowane irin mu'amili wanda ke kusa da mai mu'amili ya fi kowa sanin wani ne ke da mu'amili. Shi duk wani halitta da aka yi gaba ɗaya manzo Allah shi ne gani. Kowane hatta Jibrilu da ke kawo Al-Qur'ani annabi ya fi sanin Allah. Hatta shi annabi ya fi sanin wani ne Allah. shi ya sake cewa fasaki mu ilayhi wasaki mu kama kuma wannan abba kai ma ka je ku da duk wanda ke tare da kai ko wani ne shi shi ma ya je da ku ya ce fasaki mu ilayhi wasaki mu mu je da zuwa ga Allah sanan mu roki mu yi ya fara wasaki mu ilayhi wasaki mu na fawailul mushrikin azaba ya tabbata ga mushrikai wai da tasliman daga Allah kada da wannan Allah yake yi wannan cewa duk wanda ke haɗa Allah da wani Allah zai masa azaba a wani ibada ko wace kai in dai musulmi ne kana faɗi kai musulmi ne amma kana haɗa Allah da wani ibada kila kana da wani abu da kake bauta ba ko kana da wani abu a gona da kake bauta ba ko kana da wani shambi da aka yi maka wanda kake tafiya akan shambi cewa in mai kaza ba kaza zai sami a sha wannan imani ya wuce shi ai wannan akuya in na zai shi ta ko na yanke ta ko na kashe ta ai ni ma za ku sha ka ta ka abubuwa kamar da ka akuya ne imani da ka akuya ko ina da musulawa wanda in na yi kaza ni ma zai yi kaza wanda shi ya kira ce na shi ubangiji ba kun za ku ne da ubangiji in za ka bauta shi ka bauta shi shi ka tsaye duk abin da zai same ka daga gare shi ne mai daɗi ne mara daɗi ne duka Allah ne idza kana al-adabu bi malikin muhi fasiya inni ma yasubu wa duk abin da zai zo bi in dai daga Allah ne to da mai daɗi da mara daɗi na san daga Allah ne shi yasa ubangiji ya ce wailun lil mushrikeen azaba ya tabbata ga dukkan masu haɗa Allah da wani a wani ibada wajen hana Allah da kowa kuma yi ba da ba a hana Allah da kowa ubangiji shi kada yake ke motsa kuma duk abin da zaka yi zama zaka yi shi saboda Allah kada ka yi saboda wani kada ka yi don a yabe ka ko kuma a zage ka in dai aikin Allah ne kai fata da kada kuma kada ka yarda wani ya tsora ka akan dokin iska a ba kana so ki ba ko kana so duniya je ka yi sallah amma daga cikin sallolin nan kada ka yi sallah ko na asar ka daina asar ko kuma ka daina sallar shayi ko kuma ka je ka yi ababan da sallar asuba ya dora ka da doki iska don duk addini ya wuce da duniya a ba kana so duniya ba je ka yi sallar ka amma shi ka samu wani kan jariri ko ka je makaranta ka ɗaya wani wata wata mutum ko ka je ka samu mata ka kawo ko mamanka ka kawo to duk irin wannan ya halaka ka domin ya saura ka a kan tafarkin banza wanda Allah ke magana. Wani bawa Allah ya kuma labari ya ce wata rana ya farce ya zai birnin kiri sai yana jira mota sai ya wani da mota ci bana da ya zo ya fara sai ce masa ina za ka sai ce za ka yi birnin kiri sai ce so ne lifin ya faru da ni a fili da wasu ina ina jira mota sai ga wani cikin bakin irin ko ina na yi da wani da kyanci ina da yi na sai da daga ya yi zo sai sauki mun kasan ta tare da ina naka na ce ni da jami'ina sai ce zo mu yi da yayi zo mu je mun sai ta hawo ruwa sai ya jawo wata sai ta tafiya akwai wasu waye Allah ya ba wa ta ne suka fara suka ce kai wannan ke ci akwai wayo ya baka shiga mota ba ta ba shiga na so ya shiga da mota to shi wannan ba Allah ya ce sai ya shiga cikin sai suna tafiya suna hira sai ga annabi na tabuni annabi na tabuni kuma shi ga ɗan siyasa ne a ya fara da kuma yin kuma shi sai saba da bai annabi kana da tuni ni ko ga ni na cikin sanyi sai da ya sai ce ai gumi ga da gangani duk ƙasar da na je duniya na komi sanyi hotel wala na biyu shi to a nan ne ba sai ce ba komi sai ce a nan ni nake so in samu kuɗi in rinka shiga irin motar da ni ma in rinka jin daɗi irin naka sai ce a kada ka yi irin nawa sai ce a ni ina iya yi ne da samu kuɗi sai ce kana iya yi sai ce su zo mu suka zo birnin yari sai suka zo gidan shi a alaji yace da suka sauka sai ya shigo da cikin gida sai ya buɗe masa wani ɗaki ɓangare guda inda iyalansa ma ba su taɓa zuwa ba ya ce wallahi sai ya wata tsohuwa da ɗaya da biyar amma ta mutu ta san da ni da ya kira sunan sai ya iya zo a sakina a cika kuɗuwa a cika kuɗuwa sai ya ce masa kayan da kuɗi na ke yi wa sai ce ka san waye sai ce ba sani ba sai ce ai mamana ne maman kan sai ce sai ce kana so sai ce kana so kuma mama na sai ce ka kawo sai ce ce ka kawo domin ya ce bai yadda ba zai kashe shi to na ya riga ya kore shi sai ta shi ma yana so zai ce kawo ba shi da ya fita ya ce to kai kokari kana gane ki zai ce ya ce ya gudu gaba ɗaya ma makarantar da yake ba zan tafi da makarantarsa saboda yana ganin kamar in ya fito wata alaƙar da yake shi to irin waɗannan su ne ke da yawa a duniya yanzu shi yana da hawa kila da ɗan sallah yana da ba in zai yi kura sai a jirgi da masu da yara da kura ya je makka da sauransu ya ji abubuwa da jin daɗi a yana ba da shi yawa amma shi sai yana wannan har ka sha Allah ya ba alama ga shi duniya Allah ba da alama ko mun san yana jin zaki kura ka abin da zaki yi wannan za ka samu matsala tsakanin da Allah wallahi kai kallon duniya ba ta zama ya kasance ba na ma yanzu gwamnati da muke faɗi ga shi ta dawo ƙarshe ne yanzu mun samu wani ita ma an kwana a cikin kwana biyu kwana biyu ita ma ta kawo ƙarshe mu ta samu wani har aka fara duniya kuma aka ba ta da duniya saboda haka kowa ya kiyaye kowa ya ji tsoron Allah amma sanar da
Assalamu alaikum. da ce dakila yau muna da raka a takwas sallama mu raka a takwas sallama mu wani raka za ka da fatiha daya alamashi rakafa daya kulwar lawa kafa fatiha daya alamashi rakafa daya kulwar lawa kafa uku raka'a takwas za a yi yau sallama hudu kaga zama hudu da cikin raka'a takwas kowane raka'a za a karanta fatiha alamashi raka'a na kasar da kafa ɗaya kuma wala kafa uku sallah ma bai da wahala fatiha ɗaya adamar shara ɗaya kul huwallahu ahad guda uku kullum yana faɗi in baka iya adamar shara ba to ka karanta kul huwallahu guda uku tuna dama adamar shara ne guda da kul huwallahu guda uku to kila kai baka iya adamar shara ba to ka karanta kul huwallahu a matsayin adamar shara sai kuma ka karanta kurkuwar babu da amma in ka yi a launa shara in ka yi a launa shara to in ka taɓa fatiha ka karanta a launa shara in ka taɓa a launa shara sai ka yi kurkuwar babu da sai ka kama da yi sai kuma ka tashi ka kawo wasu raka a biyu kuma ka yi haka nan ka sallame kuma ka tashi ka kawo raka a biyu ka yi haka nan ka sallame kuma ka tashi ka kawo raka a biyu kai haka nan ka sallame ka ga ka tabbas sallallahu alaihi wasallam ya ga ba ta kan da ya sallama ya sallama ya sallama in ka ba shi ka ga ta suna Allah kai ya ko ya Allah ko ya Rahman ko ya Rahim to ba kai in ka ba shi ka ba
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكرمك الله جميعا ina azumi sannan amarya abin ya yi amai zuwa taron na sa ji zawo amma abin ya za ka na wuce da azumi ya azumi ya yi cikin.
eh to in dai ba kai ka jawo abin ba abin ka na lafiya in amai ya zo da kanshi ko yaya amai yake inda ya tsaya kun kana iyawa za ka yi azumi kuma ba ka iyawa sai ka sha magani azumin na na lafiya da kuma ya fara zawo ko bai fara ba bai fara Allah kiyaye Allah ka dai kuma Allah ka kare mu amma shi azumin shi yana da lafiya da mun yi bayani a karatu na jiya in ka kare azumin da dangan ko aka kuskure ba za ka ci abinci kuma ba za ka sha ruwa ba ko da kuskure ne mun ce sai dai mace in ta yi al'ada da rana ko karfe nawa ne za ta je tafi abinci kuma za ta sha ruwa lafiya da ko ta haihu da rana za ta ci abinci kuma za ta sha ruwa lafiya da amma ita ma in ta mance ne ta ci abinci ko ta mance ne ta sha ruwa sai bayan ta gama sai ta tuna cewa tana azumi to ba za ta kara cin komai ba sai rana ya faɗi to bayan sallah za a raka guda ɗaya amma in ka ce a abin da azumi ya riga lalace bari ci abinci to bayan sallah sai kai wata biyu jere da juna da za ka yi kwana hamsin da tsawa sura guda ɗaya sai ka ce yau ka sai na huta in ka huta saura hamsin da tara ya lalace sai ka fara fara kuma daga ɗaya saboda ka ba a wasa da ramadana a kiyaye na zama lafiya da zama lafiya Allah zama da kasar lafiya Allah zama da garin lafiya muna addu'a da wannan sabon gwamnati Allah ya sa mu kwana da ita Allah ya sa mu kwana da mu Allah ya sa gwamnati da za a yi da mu ne Allah ya sa mu kuma za mu kwana ne a farkon wannan Allah kuma Allah ya zeta su sai kare su daga sharri da kurakurai irin na gwamnatin da za ta musu don gaskiya ba a cewa komai sai dai a ce abu ne Allah ka san rashin lafiyar bahaushe ta an ce ya jiki sai ce da sauki kuma wahala ce sha amma sai ce da sauki to haka za mu ce mun gode Allah da kowane hali haka Allah ya kare Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu kiyaye mu da kakannin mu Allah ya gafarta mu malamu da malamu malamu Allah ya gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ya nihinta mu Allah ya azurta mu Allah ya ba mu rayuwa da albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu cika da imani Allah kuma ya sa mu tashi da imani Allah ya raba mu da ciwo kowane iri Allah ka raba mu da rashin lafiya kowane iri Allah ka yaye mana talauci Allah ka yaye mana kunci Allah ka yaye mana wahala Allah ka tausaya mana Allah ka lallafa mana Allah ka yi mana ni'ima Allah ka ba mu rayuwa mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka yaye mana wannan zafi da muke fama Allah ka yaye mana farbar mu Allah zafi na fili da na magoyi duka Allah ka yaye mana Allah ka cika mu da arziki Allah ka sa mu zama wannan rabala da lafiya Allah ka azurta mu da abin da za mu yi hidima a su da shi a farbar mu Allah muna addu'a ga ciyawan dimu na tafsirin mu da su mu da barbe na muku bayanin kuciya ya taka da wani gani duk shekara da hannunsa ne wannan tasiri ke kafuwa in ba ya shiga ba labarin sai dai abu ne ma'ana Allah kiyaye mana shi Allah ya kare mana shi Allah ya tsare mana shi Allah ya gina arzikinsa kuma Allah ya kare mana shi dare da rana abin da ya fita ka da Allah mai da masa da yawa farkon Allah Allah kuma ya baya mana shi ya rama su ne a farkon Allah muna ma kwamitin tafsiri a kuma sun yi kokari sun taka rawar gani suna kira su amma dare da rana suna zuwa suna kawowa akan su tabbatar da dai tafsiri ya gudana Allah ya saka maka mutum da alkhairi akwai maza da mata wanda suka aiko da taimako a koye Allah ya saka ma kowa da alkhairi duk wanda ya taimaka mana da dawo ko Allah ya biya kowa bukatunsa alfarma mun Allah kada ku mance muna fara tabarma na sallah da huta duk wanda ya bada tabarma ana sallah da shi za